الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ci gaba da darasi a cikin littafin kitabut tauhid daga wannan masallaci na al-ahfad cikin garin Gombe muna fatan Allah Ubangiji ya mana jagoranci ya amsa mana yau kamar yadda muka faɗa shi ne darasi na 45 za mu tashi babun 44 afwan 44 wannan shi ne majalisi na 44 kuma ga shi fa a rubuce a gabana za mu tashi babun at-tasammi bi qadil quda wa nahwihi babin a saka wa mutum alƙalin alƙalai sunansa shi alƙalin alƙalai ko sarkin sarakuna ko shugaban shugabanni yana da kyau idan aka tashi naɗa title raɗa title suna za a raɗa wa mutum ko na sarauta ko na wani abu na girmamawa a tsaya a duba janibin Allah subhanahu wata'ala mu zama masu ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda muna maganan kitabu tauhid ne ubangiji ya gafarta wannan malami Allah ya ji kansa ya tattara mana abubuwa da yawa a wannan littafi na wanda za a yi mana tattalin lahirar mukar duniya ta samu barar da ita kaga har suna an, yi maka tattalin sunan yadda za ka yi raɗa suna karka yi sunan da za ka zama kai kayi shirka shin ya halatta a kira mutum alƙalin alƙalai wanda Allah shi ne alƙalin alƙalin duk duniya Allah shi ne malikul amlak Allah shi ne mamallakin mulki duk wani mai mulki ubangiji ne aka ɗan tsakura masa aka ɗan bashi ƙanƙani to shin a duniya ma za mu saka wani sunansa shugaban masu mulki don duka ladabi ga Allah dole mu yi ladabi ga Allah في الصحيح حديث يازو ingantacce daga sahih al-bukhari annabi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yadda ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa inna akhna asmin indallah inna akhna asmin indallah suna mafi kyama wanda ubangiji yake fushi da shi a wajen Allah rajulun shine mutumin da tasamma bi malikil amlak wanda aka saka aka sa ya saka aka samar suna malikul amlak sarkin sarakuna a nada masa wannan sunan kuma ake fada da wannan kalmar to dole sai a san wani kalma da za a dora sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai la malika illa Allah ba wani mamallakin kowa da komai sai Allah ya za a kawo wani a ce duk shi ya mallake su to sai a yi ladabi a kalmar domin za ta iya taɓa musuluncin mutum ƙala sufiyan sufiyan ibn uyayna yake cewa mislu shahan sha wannan yare ne na farisiya kalima ce ta farisanci shahan sha kamar ka ce sarkin sarakuna to shi sufiyan sai ya kawo musu wannan don farisawa su gane ma'anan da ake nufi وفي رواية أو رواية أغيض رجل على الله mutumin da ubangiji yafi fushi da shi alghayzu fishi ne mun gane ko sai dai tafi fishi fishi akwai alghayzu akwai alghadab kaga hadisin ba a ce aghdabu rajulin ala Allah ba mutumin da Allah yafi fushi da shi to sai aka ce aghyadhu iya karshen Allah yana fushi kenan da shi to ubangiji yana fushi da irin fushi nasa ba irin namu ba to mafi wanda Allah ya fi fushi da shi ranar tashin alkiyama wa akhbasuhu mafi kazantan mutum a wajen Allah ranar tashin alkiyama shine mutumin da ya saka wa kansa suna malikul amlak ko aka sa masa yadda to ne ran ladabi ga Allah a zama ana yin ladabi ga Allah har a wajen rada sunake mu nisanci sunan da muka san muna yin shirka ga Allah subhanahu wataala kamar yadda wasu al'adu suna yi ko wasu al'adu suna naɗa sunaken da zaka samu akwai kuskure a cikin wannan sunake din kamar bahaushe yana yin rashidu duk da cewa rashidu ba sunan Allah bane rashidu ba sunan Allah bane in ka sa yaro rashid ba matsala so da aka kuskure ne ka sa mutum sunansa abdurrashid kuskure ne ka sa ɗanka sunansa abdurrashid wannan kuskure ne saboda ba sunan Allah bane rashid baya cikin sunaken Allah duk da cewa ibnul qayyim a dan wata ishara nasa yana dan ishara kamar cewa suna ne ko sifa kamar yana nune yana cewa huwa rashidu fa qawluhu wa fi'aluhu rusdun wa rabbuka murshidul wa rabbuka murshidul hirani hirani yana nuna kaman sunan Allah akwai ar-rashid suna kafa dalili da fadin Allah madaukakin sarki falan tajida lahu waliyan murshida waliyan kuma murshidan to gaskiya nan gurin murshidan rashid bi ma'ana murshid rashid bi ma'ana murshid to nan sunan dai akwai kuskure gaskiya ka sawa mutum sunansa Abdurrashid yawa malamai sun kore cewa Abdurrashid Ar-Rashid ba sunan Allah bane haka wasu daga cikin yarabawa boda haka ne ko kun ga ar-razzaq sunan Allah ne in za ka sa mutum suna da arrazai da ka ce masa abdurrazzak to shi kuma bai rabe saboda samun sauki sai ce rassaki ko? akwai kuskure shi abdurrazzak ne yanzu ka ɗauki abdun ɗin ma kame da shi shi ma razzaku ne ana akwai kuskure a cikin irin wa'annan suna ke ne sai a kula da Allah babu ihtiramu asma'illahi tabaraka wa ta'ala wa taghayyurul ism li ajli zalik babun girmama sunaken Allah da kuma canja sunan da aka ga yayi kusa da babu ladabi a Allah a ciki a canja shi a sa wani suna daban duk wani sunan an rada sai malamai suka ce kai akwai kuskure to sai ka canja shi annabi shuraihin an karbo daga abu shurai abu shurai shine al-khuzai shine hani ibnu yazid al-khuzai sunansa kenan al-kandi annahu kana yukanna ko kuma yukna abal hakam shi wannan ya kasance ana masa alkunya da abul hakam shi wannan abu shurai din ana masa alkunya ana ce masa abul hakam yukanna ko yukna amma da yukanna din galibi abul hakam ana masa alkunya sunansa abul hakam me yake nufi da abul hakam baban hukunci shi hukunci ban shine babansa shine kan gaba akai ta ga wane ne mai hukunci inil hukumu illa lillah wa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa inna allaha huwal hakam Allah fa shine al hakam din nan sunan Allah al hakam wa ilayhi al hukum kuma duk wani hukunci zuwa ga Allah yake komawa fa qala to yanzu Abu Shurai zai bada uzuri a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna qaumi abinda yasa ake kira ne abul hakam mutane na jama'ata idza ikhtalafu fi shay'in in suka samu sabani a wani abu a tauni sai su zo guri na fa hakamtu bainahum sai na musu hukunci faradiya kilal fariqaini ni kuma bai wanda Allah ya bai in nayi hukunci dukkan mutum biyu kowa yana yadda Allah ya ban hikima da basira da wanda aka zalunta da wanda ya zalunta in nayi hukunci sai ga kowa ce na sallama mun yadda mun amince da hukuncinka faqala sai annabi ce ma ahsana hada fama laka min alwaladi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi irin aikin sai ce amma ka kyauta da ka zama mai sulhu cikin al'ummarka amma fama laka min alwaladi baka da ƴaƴa ne da har za a ce abul hakami a kira ka da wani abu a danganta shi kai babansa ne alhali ka aihu ba ka da ‘ya'ya? Kultu sai na ce, shi abu shurai kenan, sai ya ce ina da ‘ya'ya shuraihun wa muslimun wa abdullahi, ya faɗi ‘ya'yan nan guda uku, to nan za mu sake ɗaukan sabon darasi. Fala sai annabi ya ce masa, faman akbaruhum waye babba daga cikinsu, kultu sai na ce shuraihun, shi shuraihun ɗin shi ne babba. qala fa anta abu shuraihin sai ce to daga yau kai abu shurai ne ba abul hakam ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai canja masa to da wancan sunan zai taba kimar Allah subhanahu wataala kullum an umarce mu da mu girmama Allah mu mutunta Allah mu kimanta Allah Allah muna neman gafaranka a duk inda muka yi sakaci ko sassauci ko kuskure wajen kimanta ka da darajta ka ya ubangiji ka yafe mana Allah babba ne Allahu akbar ko kamanceceniya hal ta hal ta'lamu lahu samiyya babu to sai aka canja wannan suna din wannan yana nuna mana cewa alkunya ana yi da sunan ‘ya'yanka ne, sannan ‘ya'yan ana yi da babban ɗan, ko da shi ne marar kirki a cikin ‘ya'yanka, ko da duk ‘ya'yan sun fi kirki babban aka sami yana da matsala, don kada shi alkunya da babban dai za ka danganta kanka. Sannan kuma, ko da babban ɗankan nan mace ce, da ita za ka fara yin alkunya. Cikin ‘ya'yanka, akwai Aisha, sai ka zama abu Aisha. akwai maryam ita ce babba ka zama abu maryam akwai fatima ita ce babba abu fatima amma in babban namiji ne sunansa alkasim sai ka zama abul kasim kuma ne da annabi sallallahu alaihi wasallam abul kasim sallallahu alaihi wasallam da saboda haka ya halatta in an malamai suka ce maka wannan sunan da ka sawa ƴaƴanka ba shi da kyau ka canja musamman in yana zama akwai rashin ladabi ga Allah subhanahu wataala sai a canja dole ake ladabi ake ladabi ga Allah kenan ladabi kuma ga duk abin da Allah ya girmama zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub zalika wa man yu'azzim hurumatillahi ko wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbi to duk abin da Allah ya girmama ka girmama to balle kuma shi Allah da kansa shi wannan abu shurai ɗin abin da ya faru ya zo gurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam tare da grup ɗinsa suka taho da jama'an nan da yake ta musu hukunci tare da su suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a gaida annabi sallallahu alaihi wasallam wanda basu karbi musulunci ba su karba shine aka yi wannan incident sun ya faru gaban annabi sallallahu alaihi wasallam babun sabon babi man hazala bi shay'in fihi dhikrullah duk wanda yayi isgilanci da wani abu akwai ambatan Allah a ciki awul qur'an ko mutum yayi izgilanci da qur'ani awul rasul ko kuma mutum yayi izgilanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wani abu da manzon Allah ya girmama ko Allah ya girmama kai izgilanci da su me hukuncin malam sai shiru kawai ya kare ya kyale in ya kawo maka hadisai da ayoyi zaka gane hukuncin babun bari sake karanta babin babin hukuncin manhazala wanda yayi izgilanci izgilanci ya ƴan uwa mu bi a hankali wajen maganganunmu har izgilanci da wasa da wargi ba a yi da abin da ubangiji ya girmama shi daga masallaci ka ce ka wannan masallacin sai ka ce gidan buredi wallahi masallaci ko da akurkin kaza ne aka kira shi masallaci to ya fi duk wani gidan mulki da ka sani a duniya daraja mafi araha na masallaci na anguwarku da mafi munin gini na masallaci na anguwanku wallahi tallahi ya fi villa wallahi ya fi presidency a wajen Allah haka ya fi presidency a wajen mutumin kirki ya fi white house ya fi duk wani abu da ka sani mai girma ke samu girmama ɗakin Allah fiye da yadda muke girmama gidajenmu Allah kuma ya ba mu iko to ina hukunci wanda ya wargi da su ya yi wasa da su ya walakanta su wa qaulullahi ta'ala sai malam ya bude mana da fadin Allah madaukakin sarki ko wala in sa'altahum da zaka tambaye su la yaqulunna zaka ji suna cewa inna ma kunna nakhudu wa nal'abu ai mu muna wasa ne wasa irin na yan karafka muna muna yin wargi wargi yasa muka faɗi wannan kalman qul gaya musu abillahi da Allah ɗin wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon Allah kuntum tastahzi'un za ku ke yin izgilanci kuke wasa idan wasu suka yi magana mara daɗi kan masallaci ko kan malamai ko kan ƙur'ani ko kan ɗaliban ilimi in ka ce musu wa'annan ɗin kake yi da su na cewa wasa muke wargi muke to kar ku manta fa wa'annan mutanen da muke magana yanzu a gaban a gabanmu su fa suna ma bawa kansu kariya su fa yanzu da aka ce da ayoyin Allah da manzo Allah kuke wargi su suna cewa a'a abin nan kuke izgilanci ko abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un wala in sa'al da aka tambaye su me yasa kuke haka za su ce wargi muke wasa muke su munafikai na da amma duk da haka Allah cewa ya lata atadiru ku daina nema kanku uzuri kad kafartum kun zama kafirai shikenan shine hukuncin to jahilan mu da mutanen banzan mu na yanzu fa ba ba sa neman uzuri a ga malami a ce gemunsa na taure a ga mutumin kirki a ce kaza malami ba alaran muhimmi mahaddata ƙur'ani ana izgilanci da su ina jin je wani malami yake cewa wallahi kakkaf 'yan siyasar najeriya 'yan kaɗan ne waɗanda ba sa kyaman malamai 'yan kaɗan waɗanda za ka samu ba sa kyaman malamai to don allah wani irin shugabanci za a maka a wanda irin wannan shine halinsu masu gyara al'ummarsu wanda suke yin aiki wa al'ummarsu ba su damu da mulkinka ba ba su damu da satarka ba amma yanzu su ne abokanan gabanka a gaya yadda al'ummar nan za ta yi kyau kullum sai Allah ya ta turo muku tsoho ɗan sama da shekara saba'in zuwa tamanin shine zai zama shugaban ƙasar kaga yi masifa ta yi masifa a ce ɗan shekara tamanin ne zai mulki zai mulki ƙasa wanda yake kai yanzu shekara tamanin ka ba shi shekara takwas yana da kusan shekara casa'in zai gyara ƙasar da an yi shekara sittin ana lalata ta ka sake ɗaukowa ka kawo yanzu wani ɗan shekara saba'in da tara ne festenuwa in shi ya ci zaɓe yana da shekara tamanin da hudu a lokacin da wanda ya gama mulki yana da kusan shekara tamanin da wani abu ya mutu saboda tsufa ba abin da zai iya saboda kun kyamaci abin da Allah ya girmama a cikin al'ummar ku Allah sai ta danka muku irin wannan annabi shekara nawa Allah ya aiko shekara 40 har ya gama mulkin sa sallallahu alaihi wasallam ya gama annabtan sa yana da shekara 60 da wani abu ne da karfin sa to wannan babban aiki ne su da gaske suke zagin malaman da gaske suke cin mutuncin su saboda za su gaya mu gaskiya su ce karku zaɓa sai na kirki su ce za mu ɗau mataki matakin kuma ba za su iya ɗaukar wani mataki ba sai su ɓata sunan malaman da duk abin da za su iya ɓata sunan malamai wallahi walakanta irin wannan bari mu ga sababin zuwan ayan nan wala in sa'altahum da zaka tambaye su layqun za su ce inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ai mun kasance muna kutse ne muna wasa qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un da Allah da manzo kuke izgilanci la ta'tadiru ku daina nema kanku uzuri kad kafartum ba'da imanikum kun zama kafirai bayan da ku mu'minai ne inna afwan ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin me ya sababin zuwan hadisin nan me ya sababin zuwan ayan nan mu dawo mu ga da me suka yi isgilanci an ibn umar ko an karbo daga abdullahi dan umar wa muhammad ibn ka'ab da kuma muhammad dan ka'ab duka wa'annan an karbo daga su muhammad ibn ka'ab shine muhammad ibn ka'ab al-qurazi wa huwa min at-tabi'in shi tabi'i ne to shi ma ya ruwaito wannan hadisin wa zaid ibn aslam daga zaid ibn aslam wa qatada da qatada wa dakala hadisu ba'dhum fi ba'd hadisin wasu sun shiga na wasu anan hadisin da aka tara an dauko lafazin wani an hada da na wani aka baka hadisin guda ɗaya ma'ana guda ɗaya duk yana fassara maka waccan ayan ya fassaran ayan can take wa'annan da aka ce da zaka tambaye su za su ce muna kutse ne muna wasa don haka muka faɗi kalmar wace kalma suka faɗa wani abu suka faɗa har Allah ya ce musu kat kafartum ba da imanikum kun zama kafirai me suka faɗa wannan ayan ta sauko mu ji yanzu a wannan bayanin da zamu yi annahu qala rajulun fi ghazwati tabuka wani mutum munafiki a yakin tabuka ya ce me ya faɗa yakin tabuka an yi shi a shekara ta tara ne wannan ita ce yakin da ake ce mata je- jeshu abin nan jeshul usra shine wanda ake ce musu jeshul usra me wannan munafikin ya faɗa game da sahabban annabi yake cewa ma ra'aitu mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan ban taba ganin makwadaita irin wayannan makarantan qur'anin ba yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makwadaita su damuwarsu ina za su samu abinci saboda sahabbai ba su damu da abinci ba sai su kwana uku ba su ci ba to in sun ga abincin za ga suna dan bukatan su sa komi kankanta kai kuma munafuki ka yi katon ciki saboda cin haram wannan ba shine waƙiyin al'amuranmu ba wala akzaba alsunan ban taba ganin wannan mutumin fa yake fa ban taba ganin makaryata ba irin makaranta qur'anin nan wannan ba shine abin da ke faruwa a al'ummar mu ba yanzu idan mutum idan mutum ya zama kyamar malamai kyamar masu addini kyamar alarambomi kyamar ɗaliban ilimi to ga ubanka ga ubansa a nan gurin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ya tsine masa yace masa dan wuta ne to ga ubansu a nan gurin wala ajbana indal indal indal liqa yace in kana neman ragwaye a gurin yaki ka samu sabon annabi kutubin duk abin da sabon annabin nan suka yi fa amma a gaban su zai iya faɗan wannan kalma din sai munafiki wanda yake da jikoki da tattaɓa kunne yanzu a Najeriya da sauran ƙasashe makiya Allah 'yan siyasan da ba su da addini saboda muna da 'yan siyasa masu addini wanda wallahi wasu ɗayan siyasan sun fi wasu malaman mariko da addini akwai su 'yan kaɗan ne amma mafi galibin su 'yan iska munafukai ne maƙiya Allah 'yan kaɗan Allah ya ba mu masu son Allah shi yasa duk mai son Allah in ya shiga siyasan yake shan wahala mu kuma talakawa mun ƙi kullum muna wakilcin 'ya'yan banza ne za ka iya fitowa mutumin kirkin da yake da alaman kirki ya zama wai har da kai za a zage shi ko ba za ka zaɓe shi ba me kai ka zage shi sai munafurci da son duniyan da za ta ƙare na kirkin da ya zo a baya shi ma kafin ya hau kun gama tsine masa da haka Allah ya kwashe masa albarka ya kasa yin komai mutumin da wallahi na san Buhari wallahi Buhari wallahi ba don son kansa ya zo mulkin ƙasar nan ba wallahi ko da Buhari ya yi kurakure wallahi ba don son kansa ya tara yanzu ma da ya mutu me ya bari ba don kansa ya zo yi ba mun yadda gwamnatin da ya yi kurakurai amma cikin kurakurai akwai addu'o'inku da kuka rika tsine masa albarka su ne irin mutanen kirkin da muke ba da misalai saboda haka ya kasa kataɓus to wannan shi ne kakan uban duk wani matsiyaci da yake izgilanci da addini har masallaci izgilanci yake da shi ya'ani rasulullahi wa ashabuhu yana nufin wa'annan kalmomi bakake da ya fada yana nufin annabi da sahabbansa haka yake nufi ko fa qala auf ibn malik auf dan malik yana gurin ba a munafurci da kan annabi kai shiru ana munafurci in an taba addini kace kai munafiki ne in an taba malami kace kai tsinanne mutumin banza ne afwan na kawo kalmar tsinanne zafi ne yasa ba a tsine wa mutum amma ce kai munafiki ne kai mutumin banza ne kai maki Allah ne a take ka abin mali ya ce kazabta ya ce wallahi kai makaryaci ne abin da ka faɗa kan sahabban nan ƙarya kake kuma wannan shine wajibinka a duk mutumin kirki ko ba malami ba ko bai kai darajar malantaka ba ka san mutumin kirki ne kana kallo ana cin mutuncinsa ka ce wallahi ƙarya ne ba haka muka san shi ba wallahi mu mun san shi mutumin kirki ne kuma haka muke bari yanzu al'ummar mu a zauna a ci mutuncin wani kuma mun san ƙarya ake masa kuma mu yi shiru wallahi ba kai wakilci ba yace walakinnaka munafiqun yace kai munafiki ne ka faɗi wannan kalma din la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na gaya wa annabi abin da ka faɗa fa dhahaba aufu sai aufu bin malik yace ya tafi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi li yukbirahu dan ya bashi labari fa wajada alqur'ana qad sabaqahu ya isa gurin annabi sai samu ai qur'ani ya riga ka har aya ta sauko wannan ayin da muka karanta wala in sa'altahum da zaka tambaye su la yaquluna zaka ji suna cewa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab muna kutse ne muna wasa qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastatiun da aya ayar Allah da manzan Allah da da sahabbai da shi zaku ke izgilanci la ta'tadiru ku daina ma nema wa kanku uzuri kar kafartun ka kafirce a ji a ga wannan munafikin kafiri ne da shi da wanda suka goya masa baya qur'ani har ya riga ka'af faja'a zalika ar-rajulu ila rasul sallallahu wannan munafikin da ya ga Ka'ab ya tafi fada sai ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad tahala wa rakiba naqatahu annabi kuma har ya tashi ma ya hawa abar hawansa sai mutumin nan ya taho fa qala ya rasulullah sai ce ya kai manzon Allah inna ma kunna nakhudu wa natahaddathu hadithar rakbi mu fa mun kasance muna yin kutse ne muna zance zance irin na 'yan karauka zance irin na matafiya shine nake faɗan wannan kalma din naqta'u bihi ana tsariki muna zance ne na daɗi don mu yanke abin da nisan tafiya mu ɗauke wa junan mu kewa qala bin umar abdullah dan umar yake cewa ka anni anzuru ilaihi muta'allikan bi nasbati naqati rasulillah a yanzu da nake baku hadisin nan gashi nan ina kallo a idona ina tuna lokacin dan nima ina nan ina kallonsa ya jingina ga abin da ake daurewa a kirjin abin nan raƙumi na manzan Allah akwai abin da suke daurawa ba linzami bane shi tun daga wuya daga kirji ake dauro shi haka sai a rike yace ina kallonsa ya da yaje ma annabin yana tsaye ya jingina a jiki ina kallonsa ne Abdullahi dan Umar wa innal hijarata tankubu rijlaihi wa huwa yaqul lokacin da yake tahowan yana gaggawa yazo ya bada annabi abin nan uzurinsa saboda munafiki ya kafirce takalminsa tsakuwa tana ɗiban tana takalminsa yana ɗiban tsakuwa yana fantsa mata saboda sauri yake cewa annabi inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ai wallahi wasa muke wargi muke ya manzon Allah na faɗi wannan fa yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma yana ce masa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un da Allah da ayoyinsa da manzon Allah za ku ke isgilanci gaba kuma la tastahzi'u kad kafartu ku daina ma abin da kuke yanzu kan kun zama kafirai ma yaltafitu ilai wa ma yazitu alai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar yake maimaita ko kallansa bai yi ba kuma annabi bai ƙara ba daga wannan kalma din abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una da aka ambaci Allah sai aka ambaci ayoyin Allah sai manzon Allah ya zama na uku me yasa saboda Allah Allah ne Qur'ani abin nan sunaken Allah ne da sifofin Allah sannan sai manzan Allah ya zo na uku to kun ganin izgilanci da duk wani abu ka gama ce kake ce mata kul ta sa niqabi sifa ta musulunci kace kul ya alida ba dan ka yana yi a gaban ka kuma kai shiru wallahi mutun ya bi a hankali mutun ya daga wandon sa yayi nisfu sak da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kake cewa me sa wandon kaninsa sa masu sifa na addini ka ɗauki wani suna na isgilanci kake ba su balle kuma sahabbai to yanzu ina ga masu sagin sahabban ma gaba daya tun muna karatu ana cewa kai ƙarya ne mu'annan da ake faɗa suna zagin sahabban ba haka yanzu har a social media ƴan mata za ka gansu sun zo wasu suna cewa za mu je taron da za mu tsine gumaka guda uku abubakar da umar da usman wannan ƙazantar ta yi yawa Allah Ubangiji ya amsa mana. ina ga shine karshen babin ko za mu tashi babu qaulillahi ta'ala wa la'in azaknahu rahmatan wani karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh